بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren litinin ne daren 26 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 27 ga watan biyu shekara ta 2022 wannan kuma in allah da shi ne kaset na 790 daidai cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa cikin littafin mai albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azata mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam ya ba mu iko amfanuwa da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wanda ke number 4 madarka cirwar gaskiya le Zaria Kaduna State Nigeria darul hadith makanta ce da malam Albani gina a Zaria don cimma manufofin da awarsa da fatan Allah ya da nufi ya shige mana gaba mallam a kashe wannan a kunna waccan ne ko yawa Allah ba mu ci Allah Allah shige mana gaba a ga tamboyi kamar da aka dan saba kamar haka wannan tambaya ta farko malaci malam bayan mutum ya kammala azkar din shi na safiya ko yana iya ci gaba da karanta falaki da nasi zuwa adadi mai yawa yadda ya so to zahirin magana dai shi ƙur'ani gabaɗayan shi zikiri ne gabaɗansa zikiri ne kuma a jumlance an ba mutane dama su zikiri kuma an kwaɗatar da mutane su haka ɗin sai da ɗaukan shi a wani wata ibada ta musamman musamman a ware wannan a wannan lokaci ɗin to shi ne ban sani ba gaskiya amma shawar da muke ba 'yan uwa shi akwai wasu turi da ake a daidai wa'annan lokuta ɗin wanda ba wannan ba ba sai ya lazumci wa'annan din ba me zai sa ba zai kanta qur'ani din gaba ɗaya ba sai falaki da nasu kawai ko ko su kaɗai ya iya ina fatan fahimta idan yana neman tsari ne ya kanta ko ina qur'ani Allah zai bai tsari ya roki Allah ya tsare shi Allah zai tsare shi ina fatan fahimci wannan abu da haka abin da muke ba dan wa shawara shine ya kanta duka qur'ani ya ci gaba da karatun qur'ani gaba ɗaya har zuwa lokacin da Allah ya sauƙaƙe masa musamman da zai daure ma ya ci gaba har rana ta fito ya tashi na fula raka a biyu samu ladan umara da aikin hajji ina fata an fahimci wannan abin sannan in ma bai iya ba akwai zikiri da yawa wanda zai iya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar annabi ya ce wanda ya wannan kafa ɗari za a bashi ladan ya'yanta bayi guda ɗari ladan abubuwa daidaiwa da annabi ya ba ummu hane wato ƙauya ya sai na aliyu kenan ko annabi ya ce mata in ta faɗi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar za a rubuta mata ladan ta yanta bayi ɗari ta ce da mutane guda ne falolin da yawa ne kusan guda hudu wanda annabi ya faɗa akan faɗin haka ɗin ina fatan fahimta musamman kuma da asuba ɗin sannan ga faɗin subhanallah wa bihamdi kafa ɗari annabi ya ce wanda ya faɗi wannan za a rubuta mai ladan da ba wanda ya kai shi in ba wanda ya irin wannan kuma ya ƙara akan nashi ba ina fata fahimta so akwai abubuwa da yawa da mutum kamata ya kiyaye muna faɗa kan saboda kada a mai da abin ya zama wani salo da kuma shari'a ba ta yarda da shi ba Allah samu dace na biyu yake cewa menene hukuncin yin sallah a bayan wanda bai iya karatun sallah ba bai halasta ba mutum da duk bai iya karatun sallah ba bai iya fatiha gare gare ba ina fata to ba za a yi sallah a bayan shi ba shi tashi ma ba ke ballanta na kai taka da ka bi shi ina fata an fahimci wannan abin kuma ba a kara mutum bai iya ba kawai shi kenan ka je ku ne ku nemi wanda ya iya ya ci gaba da ba da sallah Allah samu dace don ba manta ba dai a karatun mu ci gaba muna nan shi kitabul jizdati mulwada inda mun zo gaba ta karshe a je lokaci kore mana ko wanda ina gan za mu karanta shi ne ko ko za mu karasa ne kawai da ganin cewa qala bakarun wa ziyarun jami'a an jubair bin hayya qala wa faraddabana umar wa sa'mala alaina nu'man bin munqarin ai mun karanta ko wannan second to the last paragraph ko to bari zaman matashiya malai ce wa kala bakarun wa ziyadun jami'an an jubair bin hayya bakar da ziyadu dukkan suka ba da hadisi daga jiwa dan hayya kala ce fana daba na umar wa sa'amal alaina na'wana ibn muqarrin sai sai na umar ya kwadaita da mu fita yaki kuma ya dora mana na'man ibn muqarrin a matsayin shine komanda din ina fatan fahimci wannan abin an ce Nu'man bin Muqarrin din shine kawo sai na Umar bisharar cin nasar yakin Qadisiyya je mu bayani kan yakin Qadisiyya ai ko eh wanda aka da giwa da sauransu din nan to yana ga cin wanda Sa'ad ibn Abi Waqqas ya aiko su cewa su bada bishara da sai na Umar zai da Muqarrin yana sallah a Nu'man yana sallah masallaci sai zo na sai daga masallaci mai tabbata kai ce ai kaji kaji an samu nasara sai Umar ya ce to shikenan ai kaza kaza zan nada ka zan baka gwamna ma zan baka mukami appointment sai ce inda appointment da ya shafi tara kuɗi ne ba ruwana ba zan yi aikin appointment ɗin tara kuɗi ba sai ce amma jabiyan fala amma gazin fana in jihadi ne kam ni zan je amma maganar wani ma'aikata ta finance ko wane ne ba ni ba ni ciki sai ce ya yaƙi ne zan tura kaɗin shi ne ta ligi tura shi wannan yaƙi ɗin allah samu fahimta hatta idan kunna bi arlul adu har sai da muka kasance muka tsinci kanmu a ƙasar abokan gaba shine mun faɗa ya sunan wurin ba wannan garin na garin abokan gaba ya sauran shi ma je mun faɗa na hawan da ina fatan fahimta ga yana ana faɗa ke ce waƙa'atu na hawan da sunan gari ne wanda aka ce yana da abinci da yawa irin tsirrai da kayan marmari da kaza da kaza a wannan din to sai da aka ce muka tsinci kanmu a wannan gari din wa kharaja alaina amilu kisra gwamna ko kwamandan kisra sai fito zuwa gare mu fi arba'ina alfan cikin sojoji dubu arba'in ina fatan fahimta su kuma a lokacin sojojin musulmi su dubu bakwai ko dubu takwas ba haka malamai suka ce na kafare kuma nawa dubu arba'in ka ruwa tarzar ke ce to wata ruwa ma ake cewa wannan dubu arba'in ɗin fa sojojin da ke na hawan da ne amma shi shugaban kisra ɗin ya aiko da guda dubu ashirin daga wani sai da ƙaro sojoji dubu ɗari da talatin a dubu ɗari da ashirin wanda ya kammala nau kenan sojojin 160 kenan ko? eh? 120 ga 40 a ina zuwa 40-40 so 4 sai 30 nau kenan 40 so 4 80 ko? sai 30 nawa 90 ko? 110 ko? ina zuwa 40 so a 20 ke son ce sorry 20 so 4 ga talatin ga arba'in to wannan su ne sojojin da aka turo wannan kwamanda ɗin wa'annan wanda aka tada su a gari guda ne kawai su kuma musulmi a lokacin ba zai su dubu takwas ba kullum inda za kan gane cewa imanin musulmai ya fi ba su nasara akan dukkan auke da dogaro da tattali da abin ɗinsu amma duk da haka kafaran nan sai da allah ya sa diska tarwatse kuma aka ci su nasara Allah samu dace yake cewa faqama turjumanu ko faqama turjumanu sai wani fasara ya miƙe faqari sai ce li kallimuni min rajulun minkum wani mutum cikin ku yazo ya magana da ni faƙala almughira sai mugira ya ce sal amma shi ta tambayi abin da ka so ƙala sai ce ma antum ku ɗinnan menene ku ƙala sai ce na hannu unasu min al'arab mu ɗinnan wasu jama'a ne cikin larabawa kunna fi shaƙa'in shadidin wa bala'in shadid mun kasance cikin shiƙa ja'in ja mai tsanani da bala'i mai tsanani na musul jilda wannawa min aljo muna tsotsar fata muna tsotson ƙwallon dabino saboda yunwa don ka a cinye ma a rasa na gobe wani albasul wabara wa sha'ar muna sanya tufafi na gashin awaki da na raƙuma wani abu da shajarar hajar muna bautar siya a bishiya da kuma duwatsu babayina na haru kazalika muna cikin wannan hali id ba a rabbus samawati wa rabbul ardin sai ubangijin sammai da ubangijin ƙasai ya aiko mana ta'ala zikiruhu wa jalla azmatu wanda ambatansa ya ɗaukaka shine ta'ala ya ɗaukaka wa jalla azmatu girmansa kuma ya girmama shine jalla don ce she'un jalal ko kuma she'un jalil shine mai girma mai daraja ilaina ya aiko zuwa gare mu nabiyan wani annabi min anfusina daga cikinmu na'rifu abahu wa ummuhu mun san mahaifiyar mahaifinsa da mahaifiyarsa fa amarna nabiyuna rasulu rabbil rabbina sai annabinmu dan aiken ubangijin ya umarce mu an nuqatilakum dan mu yaƙe ku hatta ta'budullaha wahada har sai kun bauta Allah shi kadai aw tu'addul jizya ko kuma sai kun bada jizya sai ku zabi daya ko dai yaƙi tsakaninmu ko ko bada jizya wa akhbarana nabiyuna alaihi salatu wassalam annabi mu tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba mu labari a risalati rabbina daga sakon ubangijinmu ma'ana labarin da annabi ya ba sakon daga ubangiji cewa anna man qutila minna duk wanda aka kashe daga cikin mu a yakin sara ila aljannati zai koma zuwa aljanna fi na'imin lam yara mithlaha qattu cikin wata ni'ima da bai taba ganin irin ta batun da yake wa man baqiya minna duk wanda ya wanzu ya saura daga cikin bai mutu ba malaka riqabakum tabbas sai ya mallake ku sai ya mallaki wayukan ku ina fata kun fahimci wannan abu wannan shine tattaura tsakanin wane sahabi mugira dan shuba dawa da shi wancan dan abin nan wato amil kisra kenan sun ce sun shi bundar ina fatan fahimta wannan magana da ya faɗa mun ga muku je cewa sai da suka nemi su wulakanta shi a bana masa ba a haka aka gyara kuma magana tana ɗauke da saƙonni duk da za mu kanta fa'idojin hadisin a ƙarshe insha Allah ta'ala to bayan haka ne faƙalar nu'man da mugira ya dawo bayan tattauna da suka yi da wancan amil kisara sai zo samu wane kenan kwamandan shi shine wa kenan nu'man ibn munqarin ya bashi labari sai nu'man ya ce da shi rubbama ashhadaka Allahu mithlaha ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai sau da yawa dama Allah ya ya baka ikon halastar mithlaha irinta ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin ita wa kenan kun gane yana nufin irin wannan hali da aka tsance kai na wannan yaƙi da abokan gaba masu wannan adadi da yawa abin da ya faru shine da mugira ya dawo ya ga irin cincirdan abokan gaba da ake da su sai ga ga wata fursa suna gafale ai maza a auka masu kun fahimta shi kuma amun oman kwamanda kina ganin a ba haka ba saboda zai zamu zo nan gaba a bari lokaci rana ce zawali tukuna sai mu auka masu mu gira ce a a lokacin da muke da shi kenan wanda ya dace ai kaza ai kaza sai aka samu kenan argument tsakaninsu har mu gira ce to da dai abin a hannuna nake yake ba zan jinkirta kai wannan farmakin ba shine shi sai na umar ke ce mashi a'a ai ba yau ka fara ganin irin wannan hali na tension ba ka ga irin wannan runduna da kaza kaza rubbama ashhadaka Allah mithlaha sau da ai Allah yana maka irin wannan hali din ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falam yunaddimka wa lam yukhzika wannan halin bai sa ka baka tsinci kanka cikin nadama ba sannan kuma Allah bai tozartar da kai ba ko kuma halin bai ulakan baka tsinci kanka cikin wulakanci ba dai da annadamu da alkhizi shine nadama da na sani da kuma tabiya ce to wannan bai sa kai ba ishara zuwa ga wannan ma insha Allah ba za mu da dama akan shi ba kenan da aka kai mu gira kakura akai wani lokacin kenan sai ce walakin ni shahidul qitala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dai ni abin da yasa kaga na kafe akan wannan na halicci yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kana idza lam yuqatil fi awwalin nahar annabi ya kasance idan bai yaki fa a farkon yini da sassafa a fara yaki bai fara haka din ba intazara annabi yana tsima ya saurara hatta tahubbal arwahu har sai iska ta daga wa tahduru salawatu ma'ana sallah lokacin sallah azhari rana ce zawali kenan a wata rawa ta ibn abi shaba ce wa yanzilun nasar nasara ta sako shi yasa ni ma yanzu da ake wannan magana ina so in koyi da manzon Allah a wannan sura ne tunda sai da aka samu fawada diplomatic da abin nan extend na idea sai da aka je aka wani abin to mu gira ya hango za a yi yakin a lokacin amma shi kuma mu wannan sahabi yana kallon a ga wani koyi da manzan Allah sallallahu alaihi shine annabi in bai fara tun farko ba to yana bari tukuna sai ibana da haka wannan ma Nu'man a cikin wannan fahimta din a zahiri yafi mugira dacewa akan wani abu ina fatan fahimci wannan abin duk da wannan ba dole dole bane gaba da amma dai yafi shi dacewa tunda akwai damar da za a yi wannan abun jama'an fanci wannan abun ko Allah samu dace to wannan hadisi in ba mun ta bun tuna yana mana ganin kan jizya ne ko kuma mun cewa ana sawa majusa su waye wanda ake yakin su kisrawa waɗanda majusawa ne ba ahlul kitab bane ba yahudu bane ba nasara ba kenan ana dora wa suwa jizya majusawa tunda waɗannan da mugira ce masu mene hatta mene hada wa auto addul jizya ko kuma kuma da jizya kenan an san jizya a hannun majusawa kenan ba hadisin abrama dan wafa ne shi kadai ya riga mu sahabi mu gira dan shuba shi ma rutu cewa mene ana an san jizya a hannun wani majusawa haka nan sauran kafaran suka yadda cewa ba za mu yaƙi ba amma za mu sulhu da su sai a ce to shi kenan za ku ringa biyan jizya na ayin sulhu da ku riba haka shi ne mene za su zaune garinsu ba lafiya ba za a kwace garinsu ba ba za a rabe garin ba amma za su ringa biyan jizya din kaga sai ya fi masu sauki duk wata duk shekara ka kawo dinare ɗaya in alhajin birni ne kai ka kawo dinare hudu in matsakaici ne ka kawo dinare nawa biyu jama'an fahimci wani abun ko ala samu dace to wannan shine karshen wannan babi sai dai a karshe can malam ibn hajar ya fada wasu fa'idoji da ke so mu karanta su insha Allah ta'ala inda malam yake cewa fil hadisi a cikin wannan hadisi namu manqibatul lin nu'man wa ma'rifatul mughira bil harb wannan yana karanta mana manqiba wata daraja da kima da nu'man dan muqarrin yake da shi kun fahimta aina za mu gano haka ta yarda aka samu wani aka samu mugira ɗan shu'uba a sai na umar ɗan haɗa ba Allah ƙara masa yadda ya zaɓe shi a matsayin mai kenan ya zama kwamanda in charge na wannan yaƙi ɗin tare da aro sojojin fa akwai masu ƙima irin shiwa ne wanda ma sun shi fi nu'man daraja kamar huzaifa ta ibn yaman ina jin je na ga muku ba mu ga muku ba da ya zo za a fara yaƙin muƙarɗin ya yi addu'a cewa mene Allah ka ba nasara in gani a idona sannan kuma Allah ka sa in shahada kuma abin da ya faru kenan sai ce musulmi ce to in na yi shahada wanda zama kwamanda bayan bani shine Huzaifa ɗan Yaman ina fatan fahimta da haka ana fara yaƙin da farko da aka yi aka zo aka ɗanci nasara sai wani kibiya ta same shi kawai ya shahada a wajen aka ɗan laɓa bayanai tunda ana cikin fafatawa ba ce yawa ne shahada ba sai aka rufe sai da aka ƙura talafa sannan aka wa abin mutane suke mu baya ga abin nan wake da suna wannan huzaifa ɗan yaman aka cikin wurin fafatawa ka Allah saka mutane da alkhairi mala ni ban san ko kuna gane abin da ke ni kima wa'annan sahaban ba mala ina fatan fahimta malam mutane sun karar da rayuwarsu gaba haɗe wajen taimakon addinin Allah maɗaukakin sarki ka'in da na'in ina fatan fahimci wannan abu wannan sahabi da kuke ji man qiba Nu'man ibn Muqarrin yana da faloli da yawa daga jin falalarsa daga hanyar da ya musulunta kabila su ne al-muzani al-muzana ko kuma zaina sunan kabila su kenan suna da yawa sojoji ne kuma irin gabza gabza mutanen nan ne haka wasu ana ce da su amalika kun san amalika wa aiko to yana ga ce irin gabda gabda mutanen nan shine kamar sarkin garin su sai ga ana ta musulunta ana ta musulunta sai rane tara mutanen garin su yace wa ku jama'a ba mu da hankali mutane ba mu ji labari mummuna akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba mu ga komai wajen shi ba sai cika alkawari sai amana sai kyautatawa sai kaza sai kaza me zai sa ba za mu je musulunta ba daga sun shi wace to ko kowa ba zai je ba ni dai zan je zan musulunta ni sarkin ku kenan wanda ya shirya zai je to shi kenan zo mu je yana da yan uwa mutum goma sha ɗaya ƴaƴan muƙarri ɗin su ma duka suka ce wa mun bi ka za mu je mu musulunta duk garin kuma shi kenan sai aka ce to duk mu je mu musulunta ya je da 'yan uwanshi guda goma sha ɗaya da kuma mutanen garinsu da dawakinsu sojoji mutum ɗari hudu duk suka musulunta a ranar a madina aka ce sai da madina ce kabbara saboda yadda aga wannan wannan soja ɗari hudu ko an za a yaƙi da shi kuwa tsakanin da allah kowane soja ɗari hudu ya shiga sambisa za a fafata ko ina fata fahimta yau to soja ɗari hudu sai aka yi kabbara aka ji daɗi manzan allah sassa ji daɗi ya matso da shi kusa da shi yana yawan yana gashin mutane da manzan Allah sallama kwarir ga sai da su ya ji yaƙi yaƙatar manzan Allah yaƙin farko da ya fara halatta shi yaƙin handak sannan ya yaƙi ya ji bai'atul duwan wannan bai'a da ake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina shi ma yana gashin su da kaji an ce laqad radiyallahu to nu'man na cin su shi ma ina fata an fahimci wani abu sannan baicin nan nu'man shine yake rike da tutar muzanawa a lokacin da aka yi fato makka su wajen dubu na mata adadinsu ne ko dubu da ɗari biyar wanda shi ke jagoranta kasan da a shiga maka kowace jama'a an ba su tuta ne ana ɗan ba duk da wannan tutan muzanawa in kun gudu ku za ku kanku abin gunya jama'a na fata an fahimci wannan abin to bayan nan yana da yana ga aka ce daga cin ɗabi'a shi mutum ne mai kyauta mai alkhairi mai kyakkyawar ɗabi'a shi kuma bai dai taɓa komawa baya ba duk inda za a yana gaba ne in jihadi za a yi gaba in sallah ce yana ko mene shi dai gaba gaba yake a wajen addini jama'a na fata mun fahimci abin ku duba da siyar alamin nubala da al-isaba fi tamim sahaba wanda na ibn hajar da al-kamil yana da dogon tarihi da aka kawo na shi wannan bawan Allah din da darajoji da yake da su da falalarsa ina fata mun fahimci wannan abin Allah ƙara masa yarda to malam sai yake cewa wannan kenan wa ma'rifatul mugira bil harb sannan wannan hadisi na kantar da mu yadda mugira ya san wato tsare-tsaren yaki ina fatan fanci wannan abin ta ina zamu gano haka hatta irin yadda ya approaching din wannan Amir Kisra na ga muku wani wani strategy ne na yaki dan ya jefa tsorocin wannan mutumi din yanzu kun zo kuna warin dabbobi kun ku ce sai kun mallake kanmu ko ku dole wato ku dai ko ku mutu ne ko kuma ku mallake mu wannan irin mutane ne kenan har yace to ku ku tunda kun zo da yunwa ku bari a aike ku mana mu ba ku shanu mu ba ku abinci ku koma garin ku tunda yunwa tana damun ku yace ba wanda ya kawo mu ba abin da ka ji shi ya kawo mu in ma ku musulunta ko ku ba da jizya ko kuma mutu gaba daya ce ta ko rikici fa kenan malam ina ba dan mutum abun Allah samu da tumalin tsoro duk ba shine matsala ba lokacin malai cewa kowace nafsi sannan wanne yana nuna mana karfin hali na mugira dan shuba shi mugira mun ba tarihi ba so dai ba su bi shi ba mai tarihin sa ba wa shahamati wa fasahati sannan yana nuna mana fasahar mugira dan shuba wa balagati da balagarsa laqad ista'mala kalamuhu hadha walaqad ishtamala kalamu hadha alwajiz ala bayani ahwalihim ad-dunyawiyya wannan yan magana tashi yar takaitacciya ta kunshi halayen larabawa na duniya halin su na mene na rayuwa a cikin bayan da ya ce babu shakka ya ce ma antum sai ce ƙaumin al'arab jama'a ce gashi muna fama da ta ja'inja da bala'i da talauci da yunwa da kaza-kaza sai riga mai wannan abin min al-mat'am na abinci wal malbas da abin tufafi wa nahwa ya makamantan su wa ala ahwalihim ad-diniya sannan kuma ba su bayani na halin da suke ciki na addini awwalan wa saniyan karan farko da kuma na ƙarshe da karo na biyu wa ala mu'taqadihim min at-tauhidi sannan ya faɗi aqidar su na tauhidi kadai ta Allah madaukakin sarki wa risala da kuma saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal imanu bil ma'ad da kuma imani da makoma ranar kiyama wa ala bayanin mu'jizatir rasuli sallallahu alaihi wasallama da bayanin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ikhbarihi bil mughayyibat da kuma ba da labarin da manzon Allah na abeban gaibu wa wuqu'ihim kama akhbara da kuma faruwar su kamar yadda annabi ya ba da labari jama'a na fatan fahimta in kun gane a cikin wannan tattaunawa da aka yi da mugira kamar da muke cewa kullun jama'a mun faɗa muna sake faɗa lita'iha uzunin wa'iya shine duk sanda za ku sa representative zai wakilce ku to ku san yana da malaka da zai wakilta ku tukuna ina fatan fahimta yanzu mu gira da je wannan tattaunawa idan da bai da ƙwarewa waɗannan abun da aka tauna ba zai iya ba da da aka ce kai ma'antu sai tsaya faɗa mu za ka ce ma'antu don wulaƙanci ma amma sai ga wannan zai maji zai bata lokaci ne kawai bari in jefa mai sako kawai sai aji ba wai mu gira bai san abin da aka faɗa bane balarabe ne ba sakife fa sosai a sakafi ne sosai ya san larabci sosai amma kuma sai ya aje wannan saboda yana da sakon da yafi wannan matsalar ina fata kun fahimta kuma ya gaya mai tabbatar mai e saboda sanin tuna bayan ji bahaushe shine mene shine roƙo sai na umar ke cewa la ya arfin islama man la ya arfin jahiliya wanda bai san musulunci jahiliya ba ba zai sanin hakikanin musulunci ba tuna abin da ka bari na hal da kake ciki na baya yana taimaka maka wajen ka gode wa Allah madaukakin sarki ku lura dukkan mu nan da wanda za su ci mu da suwaye wani ka tuna halin da kake ci a baya da halin da Allah kai ka yanzu wataƙila baka san san da hawaye zuwa idan ka ba baka san san da zuciyarka ta kare ta ragargaje a gaban Allah maɗaukakin sarki ba saboda mene tuna halin da ka shiga ciki wani cikin mu zaka lo za ganshi watakila wani ɗan bungalo ne wannan wata tsohuwar hausa ce ko an san ɗan bungalo eh ba ku san ɗan bungalo ana samu dace to irin yan gawi irin su wizi wizi ɗin nan masu ɗan saba wando rabi a ƙasa ɗin nan hands down ko masu irin anzan da irin wannan balatoni ake ce ko dan tuman nan haka shine DJ ma watakila wajen kada ganga yau sai Allah ya sa ya shirye zama yana zuwa majalisi yana karatu in ya tuna ka tobar da suka yi da shi da babies ko ba haka ba babes ko ba haka ba to in ya tuna ya ga yau gashi Allah yana kana katun Qur'ani yana katun hadisan manzo Allah don Allah wannan ba zai gode wa Allah ba eh sai gode wa Allah mana mai yiwuwa ka tashi wani wulakantacce ne a garinku babanka ma gaba ɗaya watakila ɗan dako ne menene gashi wata wahala yake sha a rayuwa yau gashi Allah ya mai da kai kai ka zauna ba cikin rayuwa wannan ba zai ja ka zuwa ka godiya ga Allah maɗaukacin sarki ba to kiro an lubgi yake cewa mu fa mutane ne waɗanda muke fa ba shakka da ka tambaya ɗin nan mutane wanda suke muke cikin kayaniya da rikici da bala'i da yunwa da talauci da fatara ba ma wanda ya damu da mu a duniya amma muna nan sai saƙon ubangijinmu ya zo ya mai da mu wasu mutane anya za mu bar wannan saƙon kuwa ba za mu bar shi ba kenan don haka ina kaina na siya kowa ya duba irin halin da ya baro a baya da canjin da Allah ba shi a cikin rayuwa da matsayin da Allah ya canza ka ba kowa ba ne kai babanka ba kowa ba ne kai watakila yau ka zama profesa ko ka zama dokta ko kuma ka zama shek ko kuma ka zama alhajin birni ko ka zama wani abu ina fatan fahimta ko ka dan buɗe wani ɗan shago kana ɗan ciniki kullum ka dinga tuna abin da Allah barka ba sai ka wannan sai kai ka zuwa godan algude Allah madaukakin sarki ba za ka zama butulu ba ina fatan faɗi wallahi wannan in zai je ƙauyen sai hankalin shi ya tashin ya tuna saboda in ya sauka titi kafin ya ƙarasa to sai man shi na ciki ya ƙare gaba ɗaya ko ba ka bane ba yawwa sai ya guzin wani wana sai ya ɗan tara ruwa ya ƙara ya ɗan sibiridi yana hanya saboda sai ya wuni kafin ya kai saboda ba ma hanya watakila yau ka zauna bacin rayuwa ina fata kun fahimta to a ciki akwai saƙonni da mu gira faɗa masu very powerful wanda ya dunkula a dunkule mai musulunci shi ne maganar tauhidullah subhanahu wataala shi ne abinda saƙon ubangiji masu ne ya zo mada kaɗaita allah maɗaukakin sarki sai ce mene wa risalati da risala saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saƙo abu na biyu faɗa kenan ko yace tauhidillah sai ya faɗi mene risalati shine saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama ko wata yana gano abin yawa yace a haka ne karatun ke ko a kafin nan wanar basu wa rabar farka ta'ala zikiru jalla sa'atu an nabu da fa'amara nabiyuna an nuqatu hatta ta'budullah wahdahu aw tu'adul jizya kafin nan wajen id ba'asa rabbus samawati ko wa zalla azmatuhu ko na'am yawwa in ba sa rabbu samawati wa jalla azamatuhu ko ilaina nabiyun amsina rabbu abawa fa amarna biyuna rasuluna an nuqatil hatta ta'budullaha wahdahu aw tu'aljizu wa akhbarna biyuna arsalat rabbina yawwa yace yayi anan wajen sai tabbatar da cewa bautar Allah madaukakin sarki wannan shine sako na farko ga dukkan wata matsala da musulmi za su shine musulmi duk inda za mu karatu duk inda za a yi taro da mu duk inda za a tattauna wannan na faɗa ga jama'atu nasarar islam da jama'atu izalta bida da ahababu da ushaku da 'yan salafiya da 'yan boko da 'yan umma duk inda za a magana da musulmi da wanda ba musulmi ba da kowane bai fahimce shi to magana ta farko da za a fara capitalizing shine mene ibadatullahi wahdahu la sharika lahu duk wani abu da za a ce a tattauna wai a ajiye maganar wayannan matsalas to musulmi bai da wani bukatar inda wannan ne farisa nan za su iya ba musulmi billions na kuɗi su koma gida abin nan amma matsalar shine mu abin da aikin mu shine a bauta Allah shi kadai ina fatan fanci wannan abu ina ganin na sha gan taro na sha fara muku aro da ga an zo ana taruka sai ce to abin da ake so shine a aje magana addinai a zuwa a magana mene abin nan socio-economical problems na yi turancin daidai da wani ce ma ba ma yi turancin ba to da maniya ba bature ba ne goma ka bata ba abakar gumi wai abakar gumi ya yi larabci da tafin shi abin nan ba da salisun da'i ba littafin da rubuta na aƙida nan a risalin sahiya na fatan fahimta wai sai wani dan dari ya rubuta to ai nan an yi kuskuren nahu can ma bai kuma duk zage zage na littafi ce oho dai tunda na iya larabcin da haka na zage ka ka gane ana yi kokari tunda uwata ba balarabiya bace to ni ma ba bature bane ko ba haka ba amma dai tunda ka fanci sakon haka ya fada aka ga da sauki ina ba ta fahimta yes a zo tattauna sai a ce wai mu aje magana addini a aje magana kafirci a aje magana Allah uku a aje magana kaza wai mu haɗu a dai magana da mu da ku gaba da akan maganar yaya za a magance rashin tsaro kawai a Najeriya ya za a samu wa mutane aiki ya za a samu da matasa aiki na'am wayannan magana masu muhimmanci amma mu wa'annan wannan suna can ƙasa ƙasa ne ba idan aka gyara wannan nukuda ta farko wa'ancan duk za su gyara da kansu ina fatan fahimta amma din da aka gyara wancan guda ukun da aka lissa ko mene ma gaba ɗaya ko to wa'annan bata gyara wancan duk ba su da amfani kaf ɗinsu don haka duk inda muka je musulmi ina faɗo na mu fahimta cewa albarkar mu tana ƙarƙashin wannan addini ne darajar mu tana ƙarƙashin wannan addinin ne ku ji abin da muke yake cewa fa babu shakka da ka faɗa warin tabaki muke abin nan bayin wata ne mu amma kaka manta da mun samu izza gashi gudun mu kuke kuna tsoron mu amma abin da bamu wannan shine addinin musuncin da annabi mu zo mana da shi to izza mu tana cikin addinin musunci ne tsaya in ban da batan basira sai mu saki shi addinin sai mu je mu kama wani maganar eh to ai meeting a tara kuɗi a ringa zuwa ana ba mutane shinkafa kada Allah ya sa ku kallice su da can shinkafa ku suke ci kuma ta kwana za ku ba shinkafar dan buhu ne tiya hudu ba ake uku ake bar raba mutane in aka baka kuma shi kenan sai a ɗauki hoton ka yi gashi mun je mun taimaki gari kaza alhalin taimakon bai wuce na saƙi daga wannan ya ƙare kuma shi kenan ka koma gidan jiya amma ku ba mutane aƙida ingantacciya ku gani mana ko wannan faɗace faɗacen duk ba za a yi ba cikin nan ba wanda ya ɗau makami ya kashe wanda gangan saboda mene ya san akwai shine mu nukubra ta gaba zamu zamu tattauna ya san akwai yawmul ma'ad akwai makoma jama'a kun fahimta a islamiyya ne wani abun kamata in aka zo misali aka zo taro tsakanin kan da sarkin musulmi an zo taro ya hada in an zo taron kasa babu shakka za hada zama zai ga hada tun da muna wata kasa guda daya amma ko addin shi daban ko yankin shi daban ya kamata a san wannan abin ba wai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba a ƙasa ɗaya al'umma daban-daban shi ne maganar gaskiya duk ƙarya ce a ce wai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya a ina kun kashe mana saddauna kun kashe mana tafawa ɓalewa kun kashe mana wani kuma duk al'umma ɗaya mu haiwa mu kashe masu ko guda ɗaya ba kuma a shirye suke su ƙara gobe ina fatan fanci wannan abu za mu kanta shi babu na gaba da za mu tashi akan shi layar ƙwabo na fi mu'minin illan wala zimma ina fatan fahimci wannan abu so in ku tashi sai a zuwa kai kai shugaban kan mun ji daɗi gaskiya muna jin daɗi haɗa da kai amma me yasa ba ka bi dawo a cikin addinin musulunci ba addini ne kaza tattali adalci tattali kaza da kaza kaza ka duba bible ɗinka an ce kaza ka duba kaza kaza ko kuma a ce to in za a tattauna tsakanin za a tattauna tsakanin kirista shugaban kan da sarkin musulmi in zai iya in ba zai iya ba kuma ya samu wani su malai su mabera da suwaye da suwaye ai mana ku rike baki ina fatan fahimta ai ba dole bane sai ko sai a samu wanda ya iya abin sai a zauna a ce to a zo a tattauna a sa a ce channel CB TBC tuwane ne kowa a zo a yi a fili mun yadda in sun kada mutane su shiga kiristanci in mun kada su kuma a shiga musulunci amma ba fada ba duka ba zagi amma tattaunawa ce wannan shine fa interreligion dialogue fa amma wa an ce abu interreligion dialogue amma kuma ko ana magana shinkafa da Allah ku ji wannan magana fa ba yaudara a cikin jama'a eh yaudara ce cikin ta gaba daya to abu na farko shine yan duk inda muka zo na mu magana la ilaha illallah ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ita ce mene Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah magana farko kenan shine duk wani dialogue da zamu da su shine wannan magana idan ta ci ta ci ta ci aka kasa ta rukume ne sai a ce mene ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wani sa'ana wani sa'akun wa abu na abu nakun wa an fusa na an fusa kun sun manabtahin fanaji allahi alkazibi da ku zo mi wannan kuma haka ba ne kama don da za ka ƙarya ce kawai yaudara ne da cin amanar musulmi wallahi wallahi wannan abin duk cin amanar musulmi ne kawai na ce cin amanar musulmi domin su za a yaudara da wani abin kai hatta arnar kiristo hatta kiristocin su ma ana cin amanar su saboda ana narkar da himmasu wajen su ta yi san menene gaskiya an ga wannan da rawani da kunnuwa guda biyu ya zuwa zauna an ce ai duba duba sabani wannan a aji addini gefe dan Allah gobe zai ce bari ya sace mai gaskiya zai bincike mai gaskiya shi ma an cuce shi shi ko wancan musulmin mai rauni dama sai ce to kaga ma da sarki musulmi da to ashe duk abun ma ɗaya ne sai ya ƙara shi ma Allah sa kuna hankalta abin da muke faɗa a ciki ita wani aƙida sai mun yaƙe ta har ran da za mu mutu insha Allah ta'ala in tafiyar na da waliyin ta da sai mun yaƙe ta mun yana ga cin abin da ya kamata a yaƙa domin makami ne mai ƙarfi da ake kashe muyagun kuɗi saboda mene saboda a rukuza addinin musulunci su kuma malamai da usazai da suwaye sun ja suna ganin ba matsala ba ce Allah shi kyauta haka nan a islamin matan aure a islamin yara a wajen taro duk inda ake wallah kada mai wasa da wannan magana ta la ilaha illallah abu na farko kenan da mugira ya capitalize kuma sakon da yake so ya shiga zuwa ga wake nan wannan amil kisra mai suna bundar sakon da kuma ya dake shi wannan sakon amma sai ku je taro 100 ba ku faɗi irin wannan magana ta mugira ba kuma wannan yaki za a fa yake ga mai wannan magana sannan abu na biyu da mugira ya kori shine tabbatar da risala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi Muhammad haƙƙan annabin Allah ne ina fatan da ya ce ubangijin ya zaɓi ya aiko mana ubangijin rabu ubangijin sammai da ƙasa ya aiko mana mutum wanda mun san mahaifin da mahaifinsa daga Allah ya ce ga shi da za mu yi addini to wannan shi ma ba a wasa da ɓangaren wajen ƙarfafa da taƙariri na mas'ala ta nubuwa wa risala mutane su fahimci wannan abu matsalar nubuwa da matsalar risala dole mu kafa mu tsare a wannan wajen ta yaya ta bayyanar da cewa manzan Allah ɗin nan gaskiya ne kun ji ɗaya kenan na biyu na bayyanar da dalilan zaman shi annabi gaskiya ɗin na kuma dalilin musawa kanmu ƙaunar shi manzan Allah salasalafin a zuciya da kuma a wajen aiki ya zama zukatanmu suna jin san manzan Allah fiye da kowa a duniya sannan mai ɗauka cewa ya fi kowa zama shine abun koyinmu gaba ɗaya ya zama duka al'amura muna ƙwarmin koyi da manzan Allah sallama abu na hudu kuma da ya kamata ya zama wajibi mu yi shi bai ci wadin shine kare mutuncin manzan Allah sallama ba za mu taɓa da a zubar da ƙimar manzan Allah ba ina fatan fahimci wannan abin faufau manzan Allah a the top ba wanda ya sai ce ya kama shi ko abin da na ga muku duk wani mutum za a auna shi ka dauke shi ka ce ana ce great person successful person in ka dauke shi ka auna shi ka dauko manzon Allah sai ga kawai ko slippers bai kai ba ko ba haka ba ga mutum ana sha ba ku mun sai aje mutum wai an zo za a yi menene za a honoring din shi ko sai aje shi akan wadan tudu haka ya dan rike fa yana dan murmushin dole ko da bai ji murmushi sai yayi ana so so fasan obtain his first degree from so so university ta irharar haka and the second degree he is obtained from uh, UK uh, Cambridge ne irharar haka da ya faɗa to kuma he works at a ne wane ne daga ana ta abin nan ko ba ka ke ba shi wannan shine successful person a wajen su mutanen ko ba haka ba eh su kuma sauran 'yan boko masu dan digiri daya da masu rabin digiri su kuma suna suna kalka ni ma Allah san zama irin wani ko ba haka bane ba an bayyanta ko amma ka dauki wannan mutumin sai ka dauke shi ka kara shi da wani hadisin manzon Allah kwara daya kawai za a siye shi ina ba ta fahimta da haka dole mu kare manzon Allah mu san kimarsa mu san darajarsa mu kare shi kun bayyanta shi sa makarantun islamiyu makarantun matan aure sai mu sa littafin sira ta manzan Allah muna karantarwa a gidajen mu mu da muna da kai ku zo mu maku tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana masu tarihi kana cusa masu kaunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan uku mun yarda shi a matsayin manzan Allah da gaske ina fatan fahimta ka'in da nan da kake ji a cusa yara a kanta islamiyya a kanta da kaza sannan murin gaburu ga pamphlet pamphlet muna zuwa majma'an nas inda mutane ke taruwa muna rabawa what do you know about the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam just a simple question sai ka manna ko ku kato haka aje inda ake notice board ka manna kawai wani bai taba wannan tambayi a zuciyar shi ba ko ba mutum banza bane Allah bai azurta shi wanda zai taimaka mai da wannan bayanin bane kawai Allah sa kuna fahimta wannan lamari su arna fa suna yi ina fa da kiristoci kafin duk suna yi amma mu musulmi dan Allah kada wani muka nukuli duk mun koma mun nade hannu jama'a in aka ce za a yi buga pamphlet masu kyau nawa zai ci aka ce to zai ci miliyan miliyan da ko ba haka bane ba amma fa abin da mu rubuta fa ya fi karfin naira miliyan 100 fa kuma cikin mu za mu iya tara wannan kuɗin haka ne ko ba haka ba eh rubuta amanna a ina a notice bukatu a rubuta shaka wanda ya wuce sai ka ai ban taba sano nan ba nan ne kuma ya kamata in baya ko kuma sai a rubuta wani statement nashi na manzon Allah sallallahu wanda zai kama kwakwalwa ina fata ma sai amanna ko kuma a rubuta su bayanai game da manzon Allah da tarihinsa cewa shine wani shine wani shine kaza kaza da kaza da kaza kaza da sauran irin shi ma irin sauran annabawa ne a duba littafi kaza a duba littafi kaza a sa references kar a cika rubutu da yawa sai an gabi ana rabawa kar dai a za aya ko hadisi ne a ciki bayanai ne kawai an gabi ana rabawa in ya ansa ya ga malaban ce kaka ji haushi in sai mu je banki inda ake san kuɗi duk da yanzu kuma ATM da pos sun kashe zuwa banki sosai galiba amma duk da ka sai mu je inda ake kiristoci ke zuwa su aje mu sai mu je mu aje namu a wajen ina fatan fanci wannan abu amma dan me wai su za su mu mu kasa yi kun kai fanci kun fanci wannan abin jama'a dan me suke yi mu ba za mu yi ba within life population muna cewa a Najeriya mun fi koya mutum biliyan 100 da yan kai muke cewa musulmi kuma ba mu iya komai ba kowa kudin shi nashi ne kawai to Allah kyauta to game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ga cin takariran da shi wane mugira dan shi uba ya karra wannan risalar manzon ya nuna kuma imanin mu da manzon Allah fa ina ne absolute imani ne ba wani tantama da haka yace annabin mu dan aikin Allah ya ba mu labari cewa wanda ya yaƙe ku in ya mutu aljanna in kuma ya ruwan a duniya kuma sai ya malaki duka wuyayenku kawai shi kenan maganas kaga wannan iyakar tasdiki kenan ina fatan kun fahimci wannan abin to rigacin abin da ya kamata mu ƙara ƙarfafawa duk sanda za mu magana yan uwa musulmi a cikin da'awoyinmu da maganganunmu da inda muke tsanci kanmu shine mene maganar qur'ani duk da nan ƙarara bai fito ba amma saƙon da ya faɗa da kan qur'ani shine dole mu bayani ƙura'in faɗin ƙarfin ƙura'in da darajarsa kuma mu kada alƙura'ani ɗin ina fatan fahimta mu koya mu koyar da 'ya'yanmu sannan daga ciki shine malam dole mu ƙarfafa imani da algaibiya da manzan alabar musamman ranar alƙiyama cewa in an mutu akwai sakamako imma aljanna imma wuta domin wannan magana jama'a ita ke kontrol ɗin tunanin mutane dukkanmu nan abin da zai hana mu bin sarranmu shine muna tunanin muna so mu shiga aljanna muna tsoron kan mu shiga wuta ko ba shi bane dukkan kuma duk wanda yazo karatun ne shi ma abin da yazo kenan neman shiga aljanna kuma ka a shiga wuta ko ko menene amma ba ka bada ba gar ka je ka sa shi yana kana kallo ka je kai tabaccin ka ba samari kuma su je taɗi ko ina ba dan bayyanta so amma kan hakura yau ma ta maka text ko haba wani ba za ka zo ba kana ka rufe ma kawai kana jin hadisi ina ba tan fahimta so imani da ranar ƙarshe da sakamako yana ga cin abin da tun a maka annabi Allah ya ringa ƙarfafa shi akai akai kuma ku duba su duk wata sura Qur'ani ba wata da bai ta bayanin yawmul ma'ad ba ko ko mun kankantata wal asr innal insana illa alladhina amanu wa min safal kaga sai ta zo a wajen inna ina inna sha'naka huwa abtaru shine abin nan ina ba to duk sura alhakumu takasur hatta tutumul maqabir kalla sai da aka bayanin wuta da aljanna alqari'a mal qari'a wa ma adraka fa amma man saqal wa ma kama sai da aka magana iza zulati zilzalaha wa man ya'mal misqalatin khairan yara wa man ya'mal misqalatin sharran yara ina fatan fahimta wa wusil ma fi sudur ko afala alamu idza wusil wa wusil ma fi sudur inna rabbaka bima izil khabir ranar kiyama alhamdulillah alamina arhaman rahim sai aka ce mene maliki yawmiddin so qur'ani cike ke da hada waɗannan duk inda ka motsa ana attaching din taranka da makomarka cewa aka san fa lalle ilal akwai wannan makoma din to ita ke control din mutun tunanin mutum musulmi jama'a na fata an fahimta wannan ina faɗa maka mana haske ne da ya kamata duk wata tattauna da musu misi za a damu da wani magana za mu yi mai kafa talaza aka wani abu da muka lissafa Allah sa mu dace to malam sai ke cewa daga ciki kuma wa fihi badalun mashurati wannan hadisi yana kanta da falalar yin shawara wa annal kabira kuma babba la naqasa alaihi fi mashurati man huwa dunahu babu na ƙasa a gare shi wajen neman shawarar na ƙasa da shi ba laifi ba ne kana babba ka zunga neman shawarar waɗanda ba su kai ka ba masu hankali daga cikinsu jama'a na fata kun fanci wani abin kai ne gwamna shugaban ƙasa kai ne wane ne kai ne head of unit ko kuma kai ne wake da suna irin hod ko din ko wane ne mene to kana buƙatar kan ga neman shawarar mutanenka kada ka zuba ba ne ka ce kai komai ka yanke shi kenan shi wancan munkarin da wannan numan da aka faɗa aka ce daga cikin darajar da ke ita shine Allah mai iya shawara da mutane bai yanke wani abu sai shawarar jama'arsa wannan daga cikin quality na menene shugaba mai nasara duk shugaban zai ci nasara za ga cewa mutum ne mai mai da hankalin shawara da kuma zaben waɗanda suke suka cancanci a yi shawarar da su ɗin wannan karatun kan maganin shawara sai da muka yi kasa sun kai guda uku amma ba zan itina na nawa ba ne kasa ɗin ina fata mu fahimta muka ɗauko littafin muhammad ali sallabi makaranta sunan shi ashura an tuna ko sai muka ɗauka maka karanta makaranta yi bayani ya ake shura su waye ake zaɓa a matsayin masu shawara me kwalicin su ya ake duk sai da makaranta wani abubuwa ɗin allah samu dace wa annal mafadula kad yakuna amiran alal afdal sannan kuma wanda aka fi falala da daraja zai iya zama ya zama amir akan wanda ya fi falala ɗin saboda a cin tawagar akwai wanda suka fi nu'man bin muqarrin falala kamar su huzaifa ɗin ina fatan fahimta to ya iya wa haka ɗin ta faru jama'a na fatan fahimta sai dai in aka samu kamar a kilafa wato matsayi na bamu na khalifa kullum ana so a samu wanda ya fi al'afdal ɗin ne amma aka samu wanda yake kamar a ƙiyada ta jesh ga nan ma zai kawo a shi malam sai ce la'anna zubaira bin awam kana fi jeshin alaihi fihi nu'man bin qarrin sai ce domin zubair dan awam ya kasance cikin wanda runduna ta nu'man dan muqarrin wa zubairu afdalu minhu ittifaqan zubairu kuma ya fi shi falala da ittifaqin malamai wa mithluhu irin wannan magana ce dai ta'miru amr bin as ta'arim amra bin ta'mir amr bin as shine wato shugabantar da amr dan as ala jeshin akan wata runduna fihi abubakar wa umar akwai abubakar da umar cikin runduna din kama sai a tifi a wakhirul magazi kamar da aka zai zo a cikin karshen littafin magazi an bince wani abu ya halasta aka ce aka samu wata maslaha to wannan ba zai ba da rum ga masu son zuciya ba wannan musabi da aka sa nu'man bin qarin ai an ce wanda suka fi shi ne saboda akwai irin suwa su abubakar a ciki din amma shi kanshi za ka ɗauko shi ai zaka nemi irin shi a duniya ka rasa gaba ɗaya ina fatan fahimta ko ba sa aka ba saboda an ji cewa wani ƙwararre soja ne ina fatan fahimci wannan abun abun ba yana da tafiya a bisa son zuciya ba ne sannan amma kun ga a matsala ta imama amma manzan Allah bai ba da wannan kafar ba afdalu as-sahaba shi manzan Allah ya sa shine abubakar Allah ƙara masa yarda a nan wajen bai ba da kafa zuwa ga wani ba a ce ga wani mafudul ya zama abin nan hatta khilafa da malamai suka ce a cikin musulunci cewa ya halasta khilafancin wanda yake in muka samu cewa wani wanda ba shine afdal bai zama khalifa aka ce ba za mu koruji ba wa ibtida'an bane wannan shi ma irin wannan karatun a can baya duk da muna da lacca akan ita wannan matsala ta imama da khilafa da sauransu insha Allah ta'ala ba wai ya wayi gari ya zama khalifan ku kuma shine mafdul wanda aka fi bai cancanta ba ya za ku yi in dai zai tsaye da sallah zai tsaye da zai shari'a da littafin Allah da sunnan manzon Allah ba za ku mai kuruji a nan wajen ba su wanda suka falla sai su matse shi su ba shawara in zai je a tafi akan addini amma inda ce za a zauna ne karan farko sai an ɗafi wani mene wanda ba kowanne falala a ciki ya fi imani ya fi tsauri ya fi kaza sannan ɗora shi akan abin nan da aka ga lokacin sai na abubakar umar usman ali addinin musulunci da ƙarfi amma daga nan abin kuma sai fa rauni ga dai musulunci na yaduwa tun da allah ya ƙaru da haka amma abubuwan suna rauni a ciki saboda a wani lokacin sai aka koma ba wannan tsari da annabi ya bari aka ake tafi a kansa ba wato ba tsarin da ya ba don wannan tsari wanda ya fi don adama bai ce wancan an bai ba amma wannan tsarin da bari shi ne fi tunda aka kauda shi sai kuma zama ya koma kamar sarauta gargajiya Allah shi kyauta sai malam cewa fi darul masal a cikin wannan hadisi akwai buga misali wa jawlatu taswirul hormuz hormuzan da kuma yadda hormuzan ya buga misali walidhalika istasharahu umar saboda haka ne umar yin da shawara da shi wa tasbihul li ga'ibil mahsum majsus ko وتشبيه لغائب المجوس بحاضر محسوس لتقريبه الى الفهم da yadda kuma ya siffanta ya kamanta majusa wanda ba sa nan da kuma halin da ake iya fahimta a yanzu da ya kusantar da fahimtar abin nan sai kwatanta kamar da wani tsuntsu haka mai tashi kaga su din basu gansu ba amma tsuntsu kowa ya san shi sai buga misali da wannan saboda a gane za a yi yaƙi din وفيه البداءة بقتال الأهم فالأهم wannan kuma yana ce mana lalle yaƙi ana farawa da abin da ya fi ne sannan sai kuma mabi da shi a wajen muhimmanci in aka zo ga abokan gaba sai a ga menene fi muhimmanci a fara yaƙa sannan sai kuma mene wanda ke biye da shi kuma ba wai ga wanda ya sai a ji a koma ana wani wa bayanu ma kanin arabu alayhi fil jahiliya da bayanin halin da larawa suke shi a cikin suke kan shi an jahiliya min alfaqari na talauci wa shadhafil aishi da kuncin rayuwa wa irsali ila al-imamat imam bil bushara hadisi na kantar da mu idan aka samu abin da faranta rai sai a maza a aika zuwa ga komanda ko ko shugaban musulmi gaba daya wa fadl al-qitali ba'da zawali shamsi sannan hadisi na kantar mu falalar yaki bayan a rana ta zawali wa qad taqaddama dhalika fil jihadi bayani ya gabata akan hakacin ba kitabul jihadi walla yu'ariduhu ma taqaddama annahu sallallahu alaihi wasallam kana yugiru sabahan cewa da aka yi manzan Allah na kai farmaki da safe bai ci karo da wannan magana ba li'anna hadha indal masafafati wa dhaka indal gara domin wani yana magana sanda za a yi sahu gaba da gaba da kafare ne sai a bari sai rana ta zawali wancan kuma inda za a kai farmaki ba sani ba to annabi na kaiwa ko da lokaci da ya kama ina fata an fahimci wani abu wannan shine karshe wannan babi insha Allah ta'ala za mu ƙara ko da hadisi ɗaya tunda muna da minti biyar inda malam ce babun idza wada al imamu malik al qarya hal yakunu zalika li baqiyatihim babun zai mana bayani idan shugaban musulmi ya muwada ya sulhu shine wada ai salaha ya sulhu da malik al qarya sarkin gari hal yakunu zalika li baqiyatin to wannan sulhun ya shafi sauran mutanen garin gaba ɗaya amsa shine eh wannan abin ya shafe su suma إمام بخاري قال حدثنا سال بن بكار قال حدثنا وهيب عن عون بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك عيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بلقة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم بخاري حدثنا سهل بن بكار سهل بن بكار يا بام حديثي قال حدثنا وهيب وهيب يا بام حديثي عن عمرو بن يحيى عن بن يحيى عن عباس السائد عباس السائدي عن ابي حميد ابي حميد السائدي قال يجي غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يقي tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabuka yakin tabuka wa ahada maliku aila sai sarkin garin aila wanda shi ma yanki ne na rumawa dai addu'a wancan lokaci din sai ba da kyauta linnabi sallallahu alaihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balgatan baida ya aiko mai da yuta farar raƙuma katuwa wa kasahu burdan ya tufatar da shi wato barguna ya diddika kenan akwai duka wa kasahu akwai wanda ce fa kasahu mai fa'un to akwai ruwa da malam ibn hajjiri kawo cewa akwai ruwa wadda ke zo da magana fakasahu madadin mene wakasahu an fahimta ko kuma ibn hajjirin ja da cewa fa'unin shi fi dacewa a ce domin wakasahu sai zama shi wannan sarki na aila ne ba manzan allah raƙuma sannan ya ba shi wannan barguna ɗin to amma aka ce fa da ya aiko da manzan allah wannan kashi ma manzan allah ya kama shi ko mene barguna sai ce wa kataba lahu bi baharihim sai manzon Allah rubuta mai sulhu da cewa garu bahar anan sai annan malamai suka fasara cewa ai qaryatihim cewa su ci gaba da zama a cikin alƙarya su babu komai amma da sun gaba da jizya ina fatan fahimta to Allah sa mu dace wannan kina mu cewa kenan idan aka fafata aka aka yi wannan sulhu din to wannan gari ya zama nasu ba sai an kwace ba ina fata an fahimta kuma sulhun ya shafi dukkan sauran mutanen garin Allah samu dace za mu ja burki a nan na'am to Allah sa na sani to na'am na'am na'am na na na bayan ya kuma duba da sai ba ni nan kuɗi. sai na zagaya sai na samu ɗayan abokin da kuɗin da ke na'am eh
sai da ce kaji kaji da mutum ne ya sa ba bayan
na'am ka san abin da likita ya gaya mu a'a ko likitoci a nan musulmi ba ko ba ci abin da ya karanta ba tashi hankali eh ta wannan ya fi ƙarfin jan hankali wato su ko fata ma ba su iya ba to ku unsare zai ku je ku yi shi ne abin da faɗa yanzu ka ga shi wannan abin da yana gashin abokewa da mu a ƙasanmu shi ne wani lokacin wai in malami ya ba da shara kaza wai sai a zo kuma dole wai shi zai ba da tafasilin matsalolin ina ke da lokacin zai wannan abin ya zama na ce ai kaza kuma sai na zo na ce ga yadda za a yi sai na tsara na ce kaza kuma na yaushe to gundawa za ka kasu ko ƙur'ani ba haka yake mana ba Allah ke to afalam yasiru fil ard fayanzuru ka je ka kalla afala ila sama'i kayfa rufi'at afalin yanzuru fi malakuti samawati yanzu mu mun kimi nazari kan makalukut malakuti samawati amma ga kafirai can sun nazari malakuti samawati suna habbukun ba suna tafiya suna nemo bayanai mu ko mun kimi ina fatan fahimta wa min jibali jiradun bilun wane ne gasan duk ga abuwa nan na science cike da qur'ani wasu ne suke dauka suna discover suna gano abuwan mu ba yi wa abin nan saboda ƙwar'ani ba zai zo in aka ce ƙwar'ani sai ya bayanin komai dalla-dalla mujalladi no za a yi ba wanda sai iyaka mujalladi za a yi haka dishi to ai in aka ba da formula aka ɗan haska yanzu kai da gabanci matsalar sai ka san kuma ya za ka kai developing ɗin wannan lamari ɗin ina fatan fahimta yanzu na faɗi cewa ya kamata kowa ya gane cewa akwai buƙatar a haka ɗin eh to sai mu ce to mu ai masa zamu dauki matsayin zamu ringa yin kaza mun kaza a to mutanen anguwa kaza da muke bakin kwango zamu ringa littafi kaza kaza mu ringa kaza kaza a ko mu do muke samu roof zamu shirye kaza da kaza a to mu kuma yanzu bari mu gane zamu ringa za secondary school ne muna kaza haka za a je a shirye amma fa a ce wai ni sai na zauna ne ba zai yi ba kawai ina fatan fahimci wannan abin yanzu ka fahimci abin eh to ku sai ku sai za ku da hanjin din matsalar Allah samu dace wa alaikumus salam sai su daina sallah din to kun ji ku shi wannan bayan da za mu tsaya muna tattara shi sai a mujalladi irin wannan kesa din kaji wai wani faso nake nan wajajen ku duka dole sai da qur'ani sai je kan tawo gashi fa wailil musallina sai ya sa musulmai su daina sallah eh to mu ko muna nan mun tare a gari Allah ya kyauta waye magana nan na'am na'am Na'am. Na'am. Na'am.
kuma kan ce kamar yadda ake magana kamar wani tutu da ke haka malamai kuwa sayansu ne su su kawo shi to dama mutane da sani so da ya kai ta faruwa nuna ka ruwa da nuna da rikici suke buga misali a kan wani ne ke kawo su mula ci amma za ka fara da wani cikin na addini sai ya mutu wani cikin sai an yi wura cis sai abin ba su mace musamman Na'am.
abin ya ba su mace da su suna ganin ai wani cikin na kawo kuma addini su kuma suna da kuma kuma addini su ne da shi Na'am.
na ba da samun sai ba mu ba su suka bayan sun yi abu sun yi ta ce musulunci idan mutum yana yin bayan wani abubuwa shi ma yana ƙara bayyana da bayan da ta amincewa ba musulunci ba gida da dini a kusa ba dama da aka nake da shi kawo su ko za ka samu shuba ko samu ba shi ma da jin idan yi na su ba ka musu a dunkule dai wannan magana kamar na faɗa muku ne malam Jamilu yanzu ba kun ji formula ba tsari da shawara ba yanzu kuma ɗan uwa da suke ji da nake nan su za su je su giggina abubuwa ɗin nan ina fatan fahimta kowanne mutane akwai individual kai kaɗai za ka tsara wasu abubuwa ce duk wata na ware kuɗin albashi na dubu goma ga abin da ko dubu biyar zan buga takarda zan kaza kaza a to menene ina fatan fahimta malam wa ma an faktum min shay'in fa huwa yukhlifu ba za ka ba Allah naira goma ba ya tashi dawo maka ya dawo maka da naira goma a'a sai Allah ya ninninka maka wannan abin man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu adha'afan kaseeran duk wanda ya ba Allah rance sai Allah ya ninninka mai da yawa haka abin yake amma ba haƙi ne a zukatan mutane ne kawai mutane kawai suna ganin addinin sama-sama kawai sama-sama ba- ba sai dai sosai akan abin da ake yi ba sosai Allah shi kauta mm na ce ku je ku shirin za ku yi ni na tsaya nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum